أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ينقوى السلام عليكم الحمد لله يورانا الجمعة يو أدمي watan Ramadana na da kwana sha biyu muna da azumin azumin sha biyu kenan a cikin wannan wata mai albarka ma'ana mun yi goman farko yanzu mun shiga goman tsakiya kuma insha Allah za mu shiga goman ƙarshe Allah ya nuna mana ƙarshen sa lafiya muna roƙon Allah alƙawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na cewa goman farkon nan gafara ne daga shiga wuta waɗanda da suka cancanci shiga wuta to a goman farkon nan in suka yi sa'a akan yi musu gafara na zunubansu a goma ta biyu kuma alkawarin da manzon Allah ya yi mana cewa Allah zai jikan dukkan bayin da suka yi azumin wata Ramadana wato ma'ana zai tausaya musu. Azumi goman na uku na ƙarshe kuma manzan Allah ya mana alkawarin cewa Allah zai mana yanta dukkan wanda ya cancanci shiga wuta za a yanta shi barin shiga wuta. saboda haka goman farko gabara goman tsakiya rahama goman ƙarshe yan samun yanci daga barin shiga wuta to muna fata Allah ya yanta mu Allah ko ziyartan wuta ma Allah karka bari mu ziyarta ka sanya mu tun asali mu yan aljanna ne albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam karatunmu a yau za mu tashi kan wannan hizifi kuma a darasi na ishirin a cikin darussa na tafsirai wanda Sheikhul Islam Sheikh Ibrahim yake yi kullum yakan fara darasinsa sabo da waɗannan kalmomi yakan ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ هزري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة tatilana bizuhri waɗannan su ne kalmomin da shi wai kan buɗe majalisinsa da shi kullum dukkan wanda ya bayan Allah nan manya-manya za ka tara kowanne da irin shimfiɗarsa na majalisi in ka duba cikin infaqul maisur za ka ga shi ma shehu usman dan fodi akwai kalmomi in ya zo majalisi kafin ya faɗa shimfiɗan bayanansa akwai kalmomi wanda ya saba yakan buɗe majalisi da su to shehu ibrahim waɗannan su ne kalmominsa a wannan darasi na ishirin Shehu ya tashi ne akan wannan hizifi na wa izna tagnal jabala. To yau mun dace insha Allah za mu tashi akan wannan darasi kuma akan izo na wa izna tagnal jabala. Wannan hizifi wato ci gaba da bayani ne akan tarihi na Banu Isra'ila. Tun daga lokacin da aka baiwa fir'auna bayani cewa da ya mafarki ya ga wata wuta ta fita daga wato gidajen banu isra'ila ta shiga gidansa a wasu abubuwa dai wanda suka baki mamaki sai ya kira masu fassarar mafarki su gaya masa sai aka ce wai ai akwai wani ɗa ne da za a haifa a banu Isra'ila wanda zai zama dalilin tafiyan mulkinka. To ya ɗauki mataki ya ce ba ɗa aka ce ba, to ai sai na bari ya girma. Shi ne duk ɗan da aka haifa sai ya kashe. To a haka a haka da ikon Allah har aka haifi annabi Musa, aka je aka jefa shi a cikin teku, kuma ya zo ya bi ta gidan Fir'auna aka ɗauke shi cewa an yi tsuntuwan yaro. sai ya zama an boye abin sai ya zama a tunda ai dama an ce a cikin banu Isra'ila wannan ko ba san daga ina aka samu shi ba ya zo ya tashi a gidan Fir'auna ya girma kuma karshe ya zama dalilin tafiyar mulkin Fir'auna har aka aiko shi ya zo ya isar da sako Fir'auna yake Fir'auna ya nemi zai halakar da shi aka ce ya gudu ya bar gari wajen gudu ya tsallake kogi Fir'auna ya zo tsallakewa ya halaka to sannan abubuwan da suka faru da yawa bayan tsallaka kogin nan shine ake ta bamu tarihi har yanzu sai ka ji an ce wa is kaza kaza kaza ko wato ma'anar sa ka tuna bayan kaza ma to tuna ma tuna ma akwai kaza kaza kaza da ya faru to wannan ɗaya daga cikin abubuwan da ya faru ga su banu Isra'ila lokacin da annabi Musa ya je aka bashi attaura don ya kawo musu su zo su yi aiki da ita don su gudanar da rayuwarsu akan attaura to da aka zo aka mika musu sai suka ce a'a su wannan ya musu nauyi ba za su yi aiki da attaura ba inda wani wani guri yake ce warfana faqahum at-tura eh yawa aka daga duwatsu aka ce za a kifa akan su tunda sun ce ba za su yi rike a taura ba suka ce wai a taura ta yi nauyi aka ce to sai ku zaba da wannan dutsen nauyin dutsen da kuma nauyin a tauran wanne ne ya fi suna kallon dutse na kokarin faduwa a kansu to shine dai wannan kissar ake cewa wa izna tagnal jabala ka ambata musu wani labari in ji Allah yayin da muka cicciko dutse rafa'nahu min aslihi muka tumbuko shi daga asalin sa dutsen daidai da kansu fawqa yahud sama da waɗannan yahudawa din ka annahu zullatu gashi dutse ne amma yana sama da su kaman hadari kaman girgije ka annahu gamamatun fawqahum kaman wani hadari ne sama da su to amma da yake sun san laifin su wazannu suka tabbatar annahu waqi'un bihim cewa wannan dutse fa akan su zai fadi dutse dai zai fada kansu saqitun alaihim bi'adillah saboda Allah ne yayi alkawari muddin su karbi at-taura ba za a jefa musu dutse a kansu bi'adillah iyawun biwuqihi alkawarin Allah ya da su a bisa cewa zai jefa musu dutse a kansu illam yakbalu ahkamat taurati matukar ba su karɓi hukunce-hukuncen attaura ba, ka annahum abauha don misali kamar sun ƙi aiki da ita ne, lissiƙaliha saboda suna ganin hukunce-hukuncen cikin attaura sun yi nauyi. To ganin wannan dutsen sun ga halaka ta zo, faƙabilu sai suka karɓi aiki da attaura suka ce don Allah kar a ɗora musu dutsen. wa kulna lahum khudhu ma atainakum bi quwwati muka ce da su banu isra'ila to yanzu ku rike abinda muka kawo muku ku rike da karfi da jiddin wata tihadi da kokari ko kuma da gaske wacce hadin da kokari amarahum Allah tabaraka wa ta'ala an yakbalu taurata Allah tabaraka wa ta'ala ya musu umarni su karbi at-taura wa ya'malu bima fiha sai aiki da abin da ke cikin ta da kuwatin wacce hadin da karfi da kuma kokari muka ce da su inji Allah waskuru ma fihi ku rika tuna abin da ke cikin waɗannan littattafai ko wannan littafi bil amali da yin aiki da duk hukunce hukuncen da ya kunsa a cikin attaura la'allakum tattaquna ko watakila za ku ji tsoron Allah ko za ku kiyaye dokokin Allah tattaquna Allah tabaraka wa ta'ala umira bil jiddi wal quwwa an yi umarni da yin abu da gaske shine jidd wal quwwati da yi da da karfi to tunda aka bada wannan umarnin shehu yace alimna sai muka san cewa anna suluka tariqal haqqi shiga tafarkin gaskiya la ya ta'atta illa bi jiddin wa jihadin wa quwwatin baya samuwa a sauki sai an hada bi jiddin da yi da gaske wajtihadin da yi da kokari wa kuwatin da kuma a yi da ƙarfi ba wasa fabil huwaina domin yin abu a sannu sannu la yusraku ba a samun biyan bukata la budda min ijtihadin wa la budda min quwwati in dai za a bi hanyar Allah to ba makawa sai an yi ijtihadi ba makawa sai an yi da gaske da ƙarfi to sai shehu yace wal quwwatu quwwatani karfin ma ai iri biyu ne karfi wanda za a yi amfani da shi iri biyu ne ahlul ibadati masu ibada waɗanda ibada suka rike suna ta yi yaslukuna tariqa bi quwwatihim sun za su shiga tafarkin na ibadan to da karfin su suke da dukkan karfin su wannan kenan amma wa ahlul mahabbati matso ma'abota muhabba a cikin zatin Allah masoya fanuna an amfusin sukan suka rasa kawunan su ne sukan yi fana'i ne ma ba sai kana da kana nan tukuni kai ka wani karfi ba ina karfinka to in suna so su kai halara to sai sun yi fana'i sai an rasa su yaslukuna tariqa bi quwwatil haqq to su suna shiga wannan tafarkin ba da karfin su bane da karfin Allah ne tunda in ma da karfin su ne ina suke saboda haka da karfin Allah ne suke shiga tafarki har su yi su usuli zuwa ga Allah subhanahu wata'ala na'am
wa idza qada rabbuka min bani adama min ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين
wannan aya tana bayani ne game da asalin alkawari da aka ɗauka a gaban Allah subhanahu wa ta'ala tun daga alamu zarri a lokacin babu jiki ba komai yan adam din babu gangan jikinsu suna nan a alamul arwah ne a lokacin rawuka ne kadai babu jiki to domin tun a lokacin muka dauki alkawari a gaban zati to wannan alkawari an kulla tun a wancan lokaci kuma in mutum ya zo duniya wannan alkawarin ne ake tuna masa a tuna masa ya san Allah kuma ya yi ibada. To wannan alkawari shi ne wannan aya take faɗi, cewa wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum ka tuna wa ka tuna uskur ka tuna is akhadha rabbuka yayin da ubangijinka ana magana da wa da annabi Muhammadu Ubangijinka ya karɓe riko min bani Adama daga wajen bani Adama tun asali duk ƴaƴan Adam aka kulla alƙawari da su. Min zuhurihim tun a lokacin suna tsotson iyayensu ba su fito alamul ajisad ba, ba su fito alamul ajisam babu jikuna, amma aka yi magana kuma cewa lokacin da suke tsotson iyayensu. zurriyati wato su zuriyan banu adama din zakarar lahul ahad alqadim shehu yace Allah ya tuna yana tunatar da tsohon alkawari da aka dauka tuntuni akaza min bani adama min zuhurihim zurriyatihim ya karbi alkawari daga bani adama tun daga tsotson iyayensu ya alkawari da zurriyatihim zuriyar banu adama din wa ashhadahum ala anfusihim lokacin da ya ba da shaida bisa kawunan su su suka shaida shaidan da Allah ya da su yace alastu bi rabbikum duk lokacin duk gaba ɗaya mutum daga dan adam na farko shi baban kakan mu adam har na ƙarshe wanda zai zo daga shi sai sai tashin kiyama to duk gaba ɗaya a lokacin muna gaban Allah Allah ya kalle mu gaba ɗaya yace da mu alastu bi rabbikum shin ba ni bane ubangijinku kalu bala gaba daya suka amsa suka ce eh kai ne ya Allah kuna jin wannan anan ne wani mawakin addini na Hausa yana ce ka riko wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji zakka ga kafala ta tsare ka cikin jihala baka nemi sani ga maluma ba Aliyu na mangina yake tuna shi ma yake bayani akan wannan alƙawari. Ashe alƙawarin da aka ɗaukan tauhidi ne sallah zakka azumi haji tun kowan mu kan yazo duniya sai da ya ɗauki wannan alƙawarin kuma ya amsa. To in muka zo duniya sai a tuna mana da alƙawarin. Wa zai tuna mana annabawan da aka aiko su. Idan suka wuce wa zai tuna mana malamai masu wa'azi. Shehu yace hazal misa wannan alkawari da aka ɗauka wa ka a yawon arafa a ranan arfa ne goma ga tara ga zulhaj don ai shine ranar arfa ran nan ne ake tsayuwan arfa to wannan alkawarin ya dace da wannan ranar ne kuma a wani guri ne inda aka yi wannan taron bi muhallin yuqalu lahu Nu'man a filin arfan akwai wani gefe wani guri da ake kiran gurin Nu'man a nan ne aka yi taron a ranar arfa kuma a wannan fili da ake kira Nu'man duk duniya duk dan adam din da zai fito tsotson dan adam a ran nan duk yana an yi taro da shi a wannan fili kowa yana nan to sai shi wai dauko bayani yadda abin yake yace akhadallahu al-ahada Allah ya karbi alkawari ala aulade Adam a bisa ƴaƴan Adam qabla wujudihim kafin a same su ba tun suna babu tun suna babu suna alamul arwa rawuka ne kawai ba jiki tun da ba jiki ai lokacin ba su zo ba ma tukunna to tun lokacin aka ɗauki wannan alkawari qabla wujudihim kafin samuwan ƴan Adam kama kala rasulu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ta ufadi da Umar ya gaya wa sayyidina Umar yadda aka yi aka sami yan adam inna Allah masaha zahar adam adam Allah ne ya shafi gadon bayansa fakaraja zarrun bidun sai wasu kwayayyaki farare suka fito daga tsatson suka yi ta fita yadda ka san tururuwa take fita a rami haka suka yi ta fitowa da Allah ya shafi gadon bayan kakanmu Adam shafan farko waɗansu ƙwayoyi haka suka yi ta fitowa nyama nyama nyama nyama wa masaha zaharahu ya sake kashi na biyu ya shafi gadon bayan Adam fakharaja sudun waɗansu kuma kwayayyakin suka fito baƙaƙe kashi biyu da farare da baƙaƙe faƙala sai Allah ya ce a bisa ganin damansa waɗanda suka fara fito wannan sai Allah ya ce ha'ula'i ila jannati wala ubali waɗannan duk ƴan aljanna ne haka na ga dama ban damu ba wa bi amali ahli jannati amalun kuma in suka zo duniya za su yi ta aiki ne irin aikin ƴan aljanna hatta ya mutu ala amalin min amali ahli janna har su kai lokacin mutuwa su mutu akan wani aiki irin ayyukan ƴan aljanna fa yadkhuluna jannata sai su shiga aljanna kun ga shafan farko kenan fararen nan ko na'am wa haula'i kashi na biyu da suka fito bakaki Allah ya ce haula'i ila nar waɗannan kuma wuta za su tafi wa bi a'mali ahli nari amalun in suka zo duniya kuma za su rika aiki ne irin aikin ƴan wuta hatta yaktumu bi amalin min amalin nari har su kai ƙarshen rayuwarsu suna aiki irin aikin ƴan wuta fa yadkhuluna nar ƙarshe su shiga wuta qala qa'ilun wani mai zance domin annabin yana tadi da mutane abinda ba su gane ba sai su yi magana wani sai ya tambaya ya ce ya rasulullahi to fa fi man amal tunda an gama wannan aiki to wahala me muke na aiki inji mutumin an riga an gama wannan an ce dama an yi su don wuta wayannan kuma an ce an yi su don aljanna to aikin na menene ya tambayi annabi qala rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a a ko dai i'malu kowa yayi ta aiki fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu kowanne zaka ga an sawwake shi an hore shi gaban da abinda ga abinda aka halice shi domin ta idan mutum dan wuta aka halice shi sai kaga aikin wuta ne kawai yafi masa sauki yafi iyawa in ka ce na aljanna ma ba zai yi ba idan kuma mutum don aljanna aka haife shi sai kaga aikin aljanna yake yi in ka ce na wutan ma ba zai iya ba to zaka tsaya ne kai ta na wuta sai ai ta aiki in kaga kana yi to ka kama kai da gaske watakila an halice ka don aljannan ne faman khalaqahu Allahu lil janna duk wanda Allah ya halice shi saboda shiga aljanna yuwaffiquhu li amalin jannati sai Allah ya masa muwafaqa ya bashi dacewa sai ya ta aikin aljanna wa man khalaqahu lin nar wanda kuma Allah ya halicce shi zai shiga wuta ne yuwaffiquhu li amali ahli nar sai ya masa muwafaqa sai ya dace aikin yan wuta kawai zai yi ta yi saboda me jaffal qalam rubutu ya riga ya alqalam ya bushe ya gama rubutu rufi jaffatul qalam wa rufi'atul aqlam alqalam ya bushe an daga rubutun an daina rubutu ba za a sake rubuta wani abu ba wa jaffatul suhuf rubutun da aka rubuta ma takardun sun bushe to wa zai hada hannu ya zauna dan cewa dan me za a dole ka tashi kai aiki to tunda muka ga muna sallah muna zakka muna aikin haji ga waɗanda suka samu dama muna tausayin marasa shi muna girmama iyaye muna ba da haƙƙin makwabtaka muna abubuwa da sauransu duk wannan aikin ya aljanna ne kaga kuma kana yi da sauki to kuma sai ka bari saboda kana jiran asali ai ba za ka bari ba ai sai ka yi kai don ka samu ka karasa da haka to shi yasa kaga ba wanda zai bari ja'ala Allahu hadhal ahada wannan alkawari wanda aka kulla tun a alamu zarri a ranan arfa a wani guri da ake kira Nu'man a can kasar Saudi inda ake zuwa aikin haji din nan to wannan alkawari Allah ya mai da shi ya zama hujja akan duk dan adam din da ya zo duniya ba da wata hujjan cewa shi bai san Allah ba ha tun baka zo duniya ba ka yi magana da Allah kuma ka amsa to in ka zo duniya ba ka da wata hujjan cewa ni fa ban sani ba qala al ulama malamai sun ce kaifa yakunu hujjatan alaihim wa hum ma tadhakkaruhu to yaya wannan alkawari ne tuntuni har ma an manta zai zama hujja akan yan adam bayan sun kwanta sun manta to yaya za a kama su da hujja kaji wannan ji malamai eh shehu yace i da gaske ne kana hujjatan ala bani adam wancan alkawarin yana nan akan hujja akan bani adam na nan hujja akan su walau lam yatazakkaru ko da so da kansu ba su tuna ba saboda me li'anna Allah arsala rusula ai Allah ya aiko manzanni me suka zo yi fa arsala rusula fa akhbarahum bi hadha al-ahad Allah ya aiko manzanni ya sanar da su wannan alƙawari su kuma sun zo duniya sun gaya wa mutane wal insanu idza nasi shay'an dabi'ar dan da mutum idan ya manta wani abu wa akhbarahu tuqatu bihi in aka sami amintattun mutane suka gaya masa cewa da fa akwai alƙawarin kaza a kanka kuma masu gaya makan amintattu ne yakunu ka annahu arafahu a lokacin ai kaman already yana sane ne tunda waɗannan amintattun sun gaya musu annaba ba amintattu bane to sun biyo mu sun gaya mana sai shehu ya kawo misali yace masalan ga misali law sallaita zuhra wa nasita raka'atan wa sallamta wa zakkaraka jama'atu bi an qad baqiyat alayka raka'atu wa anta ma zalta nasiyan tajibu alayka raka'atu yace misali a da a ce kai sallan azhar sai ka manta raka'a guda har kai sallama maimakon hudu sai kai uku waɗansu malamai da suke kusa sai suka tunatar da kai cewa fa akwai raka'a guda akan ka sallan nan taka bata cika ba to duk da wannan shakkan na na a jikinka amma tunda su suka faɗa dan kai baka gane ba amma sun faɗa har yanzu kana cikin halin wannan mantuwan to kaga abin da ya waje ba akan ka me ya kamata ka yi tajibu alaika raka'atun dole kenan sai ka dawo ka biya wannan raka'a saboda suwa suka gaya maka mutanen kirki ne amintattu to mu annabawa ne suka biyo mu suka zo suka ko mun manta sun tunatar da mu kuna gane karatu fa hazal ahadu shehu yace to kaga wannan alƙawarin wa in kana qattana sahu kasirun min al-bashar ko da yake da yawa daga cikin ƴaƴan adam sun manta wannan alkawarin da suka ɗauka a gaban zati fa huwa hujjatun ala jami'il bashar amma wannan alkawarin na nan hujja a bisa dukkan ya'yan adam amma lamma akbara bihi rusul da manzane suka zo suka daɗa ba da labarin wannan alkawari wa hum taqatun kuma manzane amintattu ne anillahi tabaraka wa ta'ala kuma suna ba da labari ne daga Allah don haka wa hadhal ahdu wannan alkawari da muka dauka a gaban zati huwa allazi yaqulu fihi ar-rasul shine wanda wanda manzo Allah yake cewa kullu mauludin kowane da da aka haifa yuladu ala al-fitra akan halicce shi ne ko akan haife shi a bisa dabi'a ta musulunci musulmi ne me yake faruwa fa abahu fa abawahu yuhawidanihi iyayensa ne suka mai da shi ba yahude in so yahudawa ne auyo nasranihi ko su mai da shi ba nasare in iyayen nasara ne auyo majusanihi ko su mai da shi ba majusai in iyayen majusawa ne kama tuntujul bahimatu kamar yadda dai akuya take haihuwa albahimata in ta tashi haihuwa akuya za ta haifa har ta jiduna fiha min jada'a za ku same ta da wani nakasan gabobi akuya cikakkiya za ta haifa to haka abin yake wa hadal ahadu wannan alkawari in ji shehu waqa'a qabla wujudi adam alkawarin fa tun ba gina kunyan adam ba aka aka dauki wannan alkawari tun ba gina kunyan adam ba muna alamul arwa lokacin da mu da adam din duk ba mu da dukuna muna ruhi ne rawuka ne kawai to wannan alkawarin tun a lokacin aka kulla aka dauki alkawari da Allah وبنو آدم الذين ذكروا في الآية ‘ya'yan Adam ɗin nan wanda ake tunatar da su a cikin wannan aya da muke karantawa gairu mujudi lokacin da aka lokacin da aka ɗauki alkawari a gaban Allah ɗin to ai da Yahudawan da mutanen da ake magana da su a zamanin annabi suna nan ai ba su zo ba waɗannan da ake magana da su ba sa nan su wa zuhuruhum bayan su da ake faɗi ɗin nan allati zukirat ghairu mawjuda wanda min min zuhurihim da aka faɗa to zuhuruhum din da ake faɗi to a can lokacin da aka ɗauki alƙawarin wannan bayan babu shi allazi yumkinu fi haqqil makhluq shi dan adam shi abin da yake iyawa yana iya abin da ya samu ne amma abin da bai samu ba baya iya komai akai ko yana iyawa Allah ne yake yin abu akan abin da tun bai zo ba amma ɗan adam baya iya yi wani abu kan wani abu sai abin da yake nan huwa an yastakhrija shay'an mawjudan dan adam zai fitar da wani abu cikin wani abu to sai abin da za a fitar a cikin sa yana nan kuma shi ma abin da yake cikin yana nan ko ba haka bane na'am min shay'in mawjudi dole ya fitar da shi daga wani abu samamme wa yukhatibu mawjudan kuma shi dan adam baya iya magana sai da abin da yake samamme amma wanda yake magana da wanda bai zo ba tukun sai Allah kuna gane karatu wal haqqu tabaraka wa ta'ala shi Allah tabaraka wa ta'ala akhraja dhurriyat ya fito da wannan zurriya na banu adam wa hum madumun sun fa babu su daga babu su ne aka kawo su akwai min zuhuril bani da kuma wato tsatsan ya'yan adam aka fito da waɗansu kuma halitta ɗin. Wazzuhuru ma'adumatun lokacin da ake wannan fitarwan fa bayan ma babu shi amma an ce an fito ko ba haka bane babu bayan lokacin wal banuna ma'dumun ya'yan ma su ma waɗanda ake fito da su din su ma ba su nan wa adam ma'dumun shi kansa adam shi ma baya nan a gangan jiki amma alamul arwa yana nan fa akhbarahu wa kallamahu amma a wannan halin Allah ya magana da su ya ba su labari kuma ya musu magana kuma wa ajabuhu bayan babu su zo ba amma sun amsa masa ina suke shi ya san inda suke amma sun amsa masa duk mun amsa a lokacin amma muna nan ba mu nan wa fi zalikal waqt a wannan lokaci in ji shehu al arwahu kama qala rasul rawuka kamar yadda manzon Allah ya faɗa a wani hadisi junudu waɗansu runduna ne tararru mujannadatun waɗanda aka tara su waje guda fama ta'arafa minha i'talafa duk waɗanda suka san juna tun a alamun zarri to in aka zo juna sai su haɗu sai su yi mu'amala tare tunda tun daga can dama akwai ta'aruf akwai sanayya tun a wancan lokacin wa ma tanakara minha ihtalaf abinda suka yi tanakuri suka su san juna ba sun baiwa juna baya don aka zo duniya ma ba za su haɗu ba don tun a alamu zarri Allah bai haɗa su ba sai shehu yace al arwahu ja'u ala salasati sufufin rawukan da suka amsa kiran Allah nan sahu uku suke ku saurara da kyau ku ji yan uwa sahu uku ne kashi uku ne salasatu sufufin asafal awwal sahun farko sami oke tsabal haq su sun ji magana Allah ba su da jiki balle a ce ga kunne balle a ce ga ido amma suna ruhi ne kawai amma su ne sahun da suke gaban Allah sun ji magana Allah wa shahadu jamalahu sun ga jamala sun ga zatin Allah wa ajabu da mahabbatin wa'iyan sai suka amsa kiran da soyayya da kuma gani irin wato ba na ido ba suka amsa da me da yace alastu bi rabbikum ne suka ce suka ce bala kai ne ubangijinmu wannan sune sahun farko kun ji wannan wasaffu sani sahu na biyu waɗanda suke gaban Allah sami ul khitaba sun ji maganar Allah wa shahadul jalala sun ga jalalar Allah amma bainahum saffun ma alhaq amma tsakaninsu akwai wani sahun da ya riga su zuwa yana tsakaninsu da Allah su waɗannan su na biyu ne tabaraka wa ta'ala hijabun hijabi ne kam amma walakinnahu hijabu raqiq amma hijabi ne siriri wanda ba zai hana su ga zatin Allah ba fa sami'ul khitaba su ma sun ji maganar Allah bil imani suka yi imani sun yarda wa shahadul jalal sun ga jalalar Allah fa qalu bala su ma suka ce eh Allah kai ne ubangijinmu sun amsa to sahu na biyu da sahu na ai na ɗaya da na biyu duk da Allah ya ce ba ni bane ubangijinku suka ce kai ne ya Allah na farko ya ce kai ne na biyu sahu na biyu ya ce kai ne ya Allah wa saffun salis to akwai sahu na uku ma shahadu shay'an su kan duhu kawai suka gani ba su ga komai ba bainahum wa bainal khitabi hujubun tsakaninsu da maganar Allah akwai hijabobi wanda ma ba zai bari su ji ba ba zai bari su gani ba fasami'u jawaban saffaini su kan jawabin sahu na ɗaya da na biyu suka ji amma ba su ji na Allah ba abinda suka ji kawai sun ji ana bara bala bara bala su suna ji su ma suka amsa o suna ta yi su kan ba su ga Allah ba ba sa kusa da Allah to bari ka ji yadda abin ya kasance faqalu bala taqlidan su ma sun amsa ne amma sun kwaikwayi waɗansu ne amma ba kai tsaye ne tsakaninsu da Allah ba sahu nawa sahun uku kenan sahun farko yana kusa da Allah shi ya ji maganar Allah ya ga zatin Allah sahu na biyu ya ji maganar Allah ya ga zatin amma akwai hijabin sahu na farko tsakanin su kowanne in Allah ce alastu bi rabbikum zai iya amsawa don ya ji komai yace bala kai ne na farko haka na biyu haka amma na uku akwai hijabai bai ga komai ba sai duhu amma ya ji wata murya ana wo wo shi ne bala ba shi ne suka ji ibadunsu wo wo wo saboda wannan su kwaikwayo suka yi an gane na'am as-safful awwal to wannan sahu na farkon nan wanda suke tsaye a gaban zati abinda suka fara yi kharaju da suka zo Allah ya fara fito da su zuwa duniya to su kan manya ne sukan duk wata ni'ima tana tare da su sukan tun da su ne kusa sun ji sun gani ba wani abu tsakanin su to me suka zama da suka zo fitowa a halitta sai suka zama rusulan wa anbiya manzani ne kuma annabawa ne a cikin wale kuma kutubai ne kutubobi wannan sahun farko kenan su ne suka zama manzani suka zama annabawa suka zama kutubai wasaffu sani sahu na biyu su kuma da suka tashi fitowa ai darajar su bata kai ta wancan ba dama matsayin su bai kai na wadancan ba ko haka ne to ta yaya suka fito kharaju mu'minina su kuma suka fito alhamdulillah dai an samu suka fito suna mu'minai wa ulama mu'minan ma wadansu su malamai sahu na nawa kenan na biyu mu'minai ko malamai wasaffu salis amma sahu na uku wanda ba su ji komai ba daga Allah ba su ga wani abu daga Allah ba iyaka duhu kawai suka gani ba abin da suka gani sautin ma da suka ji muryan suna kwaikwayon muryan waɗannan sahu na ɗaya da na biyu ne ba su ji na asali ba to me ya faru raja uku fara suka dawo duk ba su san Allah ba su ne suka zama kafirai irtaddu sun yi ridda kalu bala jami'an duk gaba ɗaya sun ce bala sun amsa to da aka yi wannan na farko sun ce bala na biyu sun ce bala na uku ma sun ji muryan na ɗaya da na biyu su ma sun ce bala su kaga duk gaba ɗaya sun amsa to ya aka yi to sai aka sake cuɗanya duk halittun gaba ɗaya khalatahumul haqq Allah tabaraka wa ta'ala ya cuɗanya su ya yamutsa ya gauraya su wani yana can ne ma sai ka ganshi can wani yana kusa da kafiran ne sai a jefa shi can cikin wani haske watakila bari ka ji me ya faru bayan da aka yamusa su ja'alahum shay'an wahidan duk su mai da su suka zama abu daya fasara kullu wahidin yabtali'u ma qaddara ma qaddara Allah lahu sai aka fara hade juna i wannan ya hade wannan wannan ya hade wannan kowanne sai ya hade abinda aka kaddara masa zai iya hadewa amma lokacin da ake tsaba kan dukkan muna zube ne a gaban Allah fa kullu man ibtala'a wahidan duk wanda a kokarin sa da ya samu ɗaya kawai ya hade to yalidu waladan to da ɗaya zai haifa tunda ai dama tun asali ɗaya ya hade kuna ji wa man ibtala'a akthar yalidu akthar wanda ya hade da yawa kuma to zai haifi da yawa wa man lam yabtali shay'an fala yuladu lahu wanda bai haɗe komai ba kafin ya haɗe an haɗe shi to shi ya zo ba zai haihu ba kun ji bayani Allahu akbar wa shakhsun aswad zaka tadda wani kuma dama ai an ce da suka zo fita akwai farare akwai bakaki to zaka tadda wani baki ne ibtala a shay'an abyad amma a cikin hadiyansa ya haɗe wani abu fari to wannan tun da bakin nan kafiri ne amma ya ridu musliman tun da ya haɗe fari sai sai haifi musulmi ba haka ake ta yi ba wal aksu to haka ma wani zaka tara fari ne kuma garin haɗe haɗe ya haɗe baki to sai ka ganye zo haihuwa ya haifi baki kam bakin fa ba wai na fata ba a'a baki ne na imani na na abun nan na duhu na kafirci to wannan farin da ya haɗe bakin in ya zo haihuwa sai ka ga a uzubillah ya sami jaraba ya haifi kafiri ba a yi ana yi na'am farar da humullahu tabaraka wa ta'ala kama kanu to da aka haɗe su duk Allah ya mai da su dama ai an ce tabawa aka yi suka fito aka sake tabawa suka fito ka san da aka gama haɗe-haɗiyen gaba ɗaya wanda ya haɗiyan ƙarshe wane ne shi ne adam bayan sun gama haɗiyansu duk shi kuma sai ya haɗe kayansa dama ai a jikinsa abin ya fito shi ne shehu ya ce farar da humun lawo Allah ya sake mai da su kama kanu kamar yadda da suke a cikin tsatson adamu fala ta zalu duniya don haka duniya ba za ta gushe ba qa'imatan mustamirratan tana sai tana ci gaba hatta ya furja akhir walad min auladil aw min ulaika al aulad allazina kharaju min silsilati bani adam min aslab to haka duniya ta ta ci gaba ana ta yi wannan ya fita daga wannan wannan ya fita daga wannan har ya zama dan karshe wanda zai fito min ulaika al aulad da waɗannan daga waɗannan ayaye da suke fitowa din allazina kharaju min silsilati bani adam wanda suka fito daga tsatsan bane Adam to haka za a yi ta fitowa har dan Adam na ƙarshe wanda zai fito daga ƙarshe kwata-kwata aba'uhum min aslabi aba'ihim daga tsatsan iyayensu karnan fa karnan za su fito tsara bayan tsara lokaci bayan lokaci haka za a yi ta fitowa ana zaruwa hatta yuladu akhiruhu har a haifi mutum na ƙarshe wanda an gama aiki kenan idan aka haifi mutum na ƙarshe kuma fa to me ya rage ba sai tafiya ba wa rasulu sallallahu alaihi wasallam kama kala manzon Allah kamar yadda ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kama kala Huzaifa kaman yadda wani sahabi Huzaifa ibn yamani yace kama kala Huzaifa akhbara sahabata bi kulli shay'in yace manzon Allah wata rana da ya sallan azubai ya dinga wa'azi ya dinga bayani ya gaya wa sahabbai duk wani abin da zai faru a duniya tun daga farkon ta har ƙarshen ta ya dinga ba da labari hatta yula bi kulli shay'in hatta bi akhir mawludin yuladu har ƙarshen dan da za a haifa wanda daga shi an gama haihuwa wata rana manzon Allah da ya fara ba da labari haka ya ba da labarin komai da komai har wannan ɗana ƙarshe din fataqumu sa'a to daga nan fa sai fa tashin kiyama an gama aiki an gama haihuwa an ga shikenan sai mutuwa bali haza yau yace to saboda haka alimna annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya arifu kiyama sa'a tunda ya faɗi komai to ai har bayanin tashin kiyaman ma annabi Allah ya sanar da shi amma walakinahu sirrun maktumun indahu amma wani abu ne boye bai isa ya gaya wa kowa ba tunda Allah bai ce ya faɗa ba qulna inna zurriyata adam mun ce zuriyar adam din nan lokacin da Allah ya yi magana da su suna matakin babu ne fa dan ba halice su ba suna arwah ne rawuka wa zuhuru abaihim adam tsotson iyayensu da aka faɗa din nan lokacin da Allah ya magana da su tsotson ma fa babu shi amma Allah ya san mazaunin abin tun kafin ya zo wa aba'uhum adam iyayensu ma waɗanda suka haife su su ma adam su ma babu su fa azharahumul haqq amma sai Allah Allah mai gaskiya ya bayyana ya bayyana su a matsayin ne arwahan arawuka ne kawai amma ba gangan jiki haka suka bayyana wa khatabahu kuma Allah yayi magana da su duk gaba daya da Adam din da duk ƴaƴansa suna alamul arwa Allah yayi magana da su babu ciki wa ajabuhu gaba daya su kuma suka amsa masa ba su zo ba fa amma suna alamul arwa Allah yayi magana da su kuma sun amsa fa bijudi wa qa'a ma wa qa'a bil wujud abinda ya faru din nan na magana tsakanin Allah da bayinsa tun ba su zo ba to biljudi da baiwa ne baiwa ne kawai na Allah abin da ya faru ya faru la bil wujud ba da samuwa ba don lokacin ba a samu ba fali haza saboda haka la takunu nihayatu illa fil bidaya ba za a yi maganan karshe ba sai da an maganan farko to maganan farkon ne to yanzu ana magana tunda yanzu ana maganan ƙarshe to sai da aka taɓo maganan farko farkon yadda aka yi aka yi mu idza ahabba Allahu abdahu idan Allah yana son bawan sa raddahu ila bidayatihi sai ya komar da shi zuwa ga asalin sa asalin sa dama shi na Allah ne to Allah yana son sa sai ya mai da shi wancan kan alƙawari ya fito yana bawan Allah mai cikakken imani mai ibada wa Allah fa kana lahu sam'a ya zamo yana jin duk abin da Allah ya faɗa wa basara ya zamo yana da ido yana ganin duk abin da Allah yake so a gani kuma ya gani kuma ya yarda wa lisanan yana faɗin duk abin da Allah yake so a faɗa wa yadan ya zamo kuma yana da hannu duk abin da Allah yake so a aikata da hannu fali haza su ilan jure an tambayi shugaban sufaye imamul jure cewa anin nihayati me ya ma'anan nihaya me ya ƙarshen lamari fa qala an nihayatu fil bidaya ai ƙarshe yana cikin farko ne sai an sanya farko ake samun ƙarshe ƙarshen halitta gaba daya ai babu ne to ƙarshen kuma suna nan to da in aka sami farko babu daga babu ne aka zo akwai to za a iya komawa babu an yi fana'i kenan don Allah yana son ka to sai ka yi fana'i sai ma ka rasa kanka ka rasa komai ka koma bidaya ba kama kanatil bidayatu bil jud kamar yadda farko ake samunta bil jud da baiwa bayarwa kawai la bil wujud ba da samuwa ba fa kadhalika nihayatu bil jud la bil wujud su ila sahalu tasuri an tambayi wani daga cikin waliyai wani sufi sahalu tasuri an hazal ar game da wannan alkawari da aka faɗa wanda aka ɗauka a gaban Allah hal ya tazakkaru to yanzu kai alagawa ta malam kana tuna da wannan alkawari aka tambaye shi yana iya tuna wannan alkawari qala yace i kana alkhitabu fi uzni al'ana sautin ma yana kunne na yanzu sahal tasiri Kala sahalun innahu ya'lamu talamizatahu waɗanda ma suka zamo almajiransa ya san su tun a lokacin min zalikal waqtun daga wancan lokacin wa yurabbihim fi aslabi abaihim yana ba su tarbiya suna tsatsan iyayensu ila yawmin haza har zuwa halin da muke ciki lamma qassa alaina qissata Musa da Allah ya kissanta mana kissar annabi Musa masutatan a shimfiɗe da fadi qassa alaina qissata hadal ad to daga nan ne ya kawo mana kissan wannan alkawari da muka dauka a gaban Allah cewa wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatihim wa ashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala to wannan kalma da yan adam suka amsa suka ce bala kai ne ubangijinmu lamma qalu bala bi sirri hada saboda wannan sirri na bala din nan kullu kitabi duk wani littafi da ka gani anzalahu Allahu ila al-Qur'an duk wani littafin da Allah ya saukar da shi har zuwa kan al-Qur'ani allazi huwa nihayatuhum al-Qur'ani wanda shine karshen dukkan littattafan da suka zo daga Allah to babu wanda ba a fara shi da bismillahir rahmanir rahim saboda sirrin ba dinnan na bala duk da bismillahir rahmanir rahim aka fara bi harfil ba da wannan harafi na ba ake fara rubutu yuzakkiruna bi jawabina fil azal wannan saboda ba din nan ya tunatar da mu bala don ya tunatar da mu amsar da muke wa Allah a tun farko ki don kar mu manta kulluna qala bala dukkan mu da Allah ya tambaye mu alastu bi rabbikum dun mu amsa mun ce eh kai ne ubangijinmu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi hukmi kaunihi imaman lil anbiya to manzon Allah a kasancewan shine shugaban annabawa a wannan ranan wal mursalin shine shugaban manzani lamma tajallal haqu yayin da ubangiji yayi tajalli ya bayyana ya magana fa qala alastu bi rabbikum shin ba ni bane ubangijinku ba fa wanda ya rage duk gaba daya gharikatul arwa rawukan duk sun dulmuye ne an neme su a rasa ba wanda zai iya magana kullan fit tauhid sun koma cikin kaɗaitaka na Allah an neme su a rasa to me ya faru fasaru adaman suka zama babu su an neme su a rasa balle su yi magana adam mahazan adaman mahazan babu tsantsan babu to amma me ya faru falam yutiku aljawaba tunda babu su ba su iya yin amai da zance ba a lokacin amma waye iya mai da zance faqala sallallahu alaihi wasallam bala annabi shi kadai shi ya fara amsa duk sun sube sun mutu shi da ya farfado ya fara ce bala alastu bi rabbikum ba wanda ya iya magana amma ne ne su a rasa an gane ku sai manzon Allah ne yace bala faqala rasul wal anbiya bala to sai annabi da sauran annabawa suka ce bala kai ne ubangijinmu fa kulluhum qalu bala duk gaba ɗaya suka amsa da cewa eh kai ne ubangijinmu huwa awwalu man ajaba manzon Allah shine wanda ya fara amsa tambayar da Allah yi ba ne bane ubangijin ku annabi yace kai ne sai annabawa ma suka amsa sannan aka tashi ana ta amsawa bi hadha jawab to da wannan jawabi ne shahidna muke ba da shaida mun kafa shaida akan wannan an taqulu saboda gudun kada ku ce yawmal qiyamati a ranar tashin kiyama inna kunna an haza ghafilin cewa mu fa bamu san wannan alƙawari da aka yi ba a'a annabawa sun zo sun taratar shi yasa aka turo alhikmatu fi hadha almithaq yawmul qiyamati hikimar da ta sa aka kulla wannan alƙawari to hikimar a ranar tashin kiyama shay'ani abubuwa biyu ne Allah ya kula al-kuffaru yawmal qiyamati saboda kadda kafirai a ranar tashin kiyama su kama Allah da hujja su ce innahum ma kanu arifina bi tauhid su fa ba su san tauhidi ba ba ai magana da su ba a a an yi fa kulluhum aqarru bi hadha tauhid duk kowa ya tabbatar da tauhidin nan a ranar farko fi zalikal misal wa in da'u annahu nasuhu ko da sun yi da'awa cewa sun manta fa rusulu akbaruhu ai manzani sun zo sun yi wa'azi sun sanar da su wa hum thuqatun manzani kuma amintattu ne fa qamatul hujjatu alayhi kaga hujja ta tabbata akan waɗanda suke ƙarya to yau sai ai hakuri yau bayani ne ba Allah ya samu dace muna dama mun ce amfanin karanta wannan mu karanta gaba daya ba za mu rika tsallake wasu abubuwa ba ko da akwai dogon bayanai za a yi hakuri mu karanta eh kwarai da gaske don zai amfane mu gaba ɗaya dukkan wanda yake da littafin zai amfana kwarai da gaske balle akwai asararo akwai bayanai wanda ba za ka ji su ba sai a bakin malamai irin waɗannan waɗansu abubuwa ne na dogayen tarihi da abubuwa da kuma sufanci da ma'arifa da sauransu Allah ubangiji ya samu dace akwai tambaya to ba lokaci saboda yau akwai zikirin goma insha Allah to Allah ubangiji ya gafarta mana duk waɗanda suka zo nan kowa da bukatarsa Allah ya biya masa idan ƴan kasuwa ne Allah ya buɗa musu a kasuwancinsu in ma'aikatan gwamnati ne Allah ya musu albarka a aikinsu Allah ya ɗaukaka su in ɗalibai ne Allah ya musu fatahi a iliminsu Allah ya ba su cin jarabawa mai kyau Allah ya sa ƙarshen karatunsu su fito da rizal wanda kowa zai yaba in masu sana'o'i ne to Allah ya san sana'o'insu Allah ya sa albarka mai yawa a sana'o'insu idan makiyaya ne Allah ya sa albarka a kiwonsu in manoma ne Allah ya sa albarka a nomansu kowanne mai kowace irin hanya Allah ya san hanyarsa da yake neman abinci muna roƙon Allah ya sanya albarka a hanyoyinsu matayen da suke gidajen mazaje Allah ya sa su zauna lafiya mazajen da suke tare da matansu Allah ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakaninsu ƴaƴayen da aka haifa Allah ya sanya albarka a kansu matsalolin da ke damun mu a wannan ƙasa Allah ka san abubuwan ka san dalilan to Allah ka magance su Allah duk waɗanda suke nufin ƙasar nan da sharri Allah kai mana maganin su Allah ka rike hannayen su shugabannin da aka zaba Allah ka sanya adalci a zuciyoyinsu Allah ka sanya gaskiya da tausayi a zuciyoyinsu albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله